bakwai bakwai ya halicci kasai bakwai to a wannan babin za a yi magana akan wannan na'am
wa qaulin lahi ta'ala hakanan a wannan babin za a yi bayani akan fadin Allah tabaraka wa ta'ala allazi khalaqa sab'a samawati ubangiji shine Allahu allazi halaka sab'a samawati Allah shine wanda yake ya halicci sammai bakwai
wa min al-ardi mislahunna ya halicci ma wasu bakwan daga kas wato kasai bakwai yatanazzalu al-amru bainahunna a ubai a lamarin na Allah yana sauka tsakaninsu
litalamu Allah ya yi wannan ne domin kusan cewa Allah subhanahu wata'ala mai iko ne a kan komai ba abin da yake ya gagari Allah wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma cewa kuma ubangiji saninsa ya kewaye da komai na'am ba wani abu wanda yake ya fita daga sanin Allah subhanahu wata'ala bayan kasan bakun an kuma wata bakun kenan a'a ƙasar guda bakwai ce na'am yawwa ƙasar dai aka ce guda bakwai ce Mm.
Yawwa.
wa saqafil marfu haka nan a wani wajen ubangiji yana faɗa ya yi rantsuwa da rufi wanda yake abin ɗaukakawa wanne ne rufi abin ɗaukakawa sama na'am as-sama'u sama kenan samkaha bina'aha wato da aka ce rafa a samka ha fasawaha a cikin suratun nazi'ati gininta ake nufi da samkuha na'am wannan shine tafsirin da Abdullahi Abbasin ya bayar ga wannan waje yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito
al-hubuku istiwa'uha wasama'i zatil hubuk suratu zariyat ko a ubangiji yayi rantsuwa da sama ma'abuciyar daidaituwa meye hubuki daidaituwar ta husnuha da kyanta shi ma wannan tafsirin na Abdullahi ibn Abbas ne Mm. wa adnat a Hassan Basri yake cewa hubi katbin nujum an Na'am.
kawata ta da taurari na'am haka ma kuma an ruwaito wannan fassarar daga shi Abdullahi ibn Abbas na'am wa adnat cewa wa iza sama'un shaqqat wa azinat li rabbiha me ma'anar azinat sami'at wa ata'at ta ji abin da Allah zai faɗa mata ta bi umarnin Allah Mm. wa alqat wa alqat ma fiha wa tahallat akan ƙasa wa iza al-ardu muddat Mm.
wa alqat ma fiha wa tahallat akhrajan ma fiha ta fitar da abin da yake cikin ta Mm.
min al-mauta Minal daga mauta.
matattu wa takhallat anhum ta kubuta Aha.
daga gare su Mm.
a ta fita daga gare su ba wani wanda yake cikinta kowa ya fito daga cikinta wannan fassara kenan akwai fassara da cewa wa alqat ma fiha abinda ake nufi ƙasa ta bayyana duk nau'o'in ma'adinan da suke cikinta akwai ma'adinai iri daban-daban a ƙas amma da can wasu ma ba a san su ba wasu an san su ana haƙar su tun daɗewa shekaru dubbai da suka wuce amma wasu ba ma a san su ba amma i- a ƙarshen zamani sai ya zamo ta bayyana su na'am sai ka ji wajen da ba a zato amma an ce an samu ma'adini kaza ka ji sunayen wasu ma'adinan wanda nan da shekara dubu ko ɗari biyar ma babu su kamar babu su amma a yanzu aka gano su aka gano cewa ai za a iya kaza za a iya kaza za a iya kaza da su don suka ce shine ma'anar wa alqat ma fi haɗin Mm. dahaha dahaha faɗa haha ma'anarsa ya shimfiɗa ta
as-sahiratu fai za hun sahira a cikin suratun nazi'a ce dai ma'anarsa wajhul ardi fuskar ƙasa saman ƙasa
kana fi al-hayawan dabbobi na cikinta na'am
nohum wasu haruhum suna bacci suna barin bacci a kan ƙasar nan ne suke bacci a kanta ne kuma suke halin ba baccin
حدثنا علي بن عبد الله اخبرنا ابن بليتا عن علي بن المبارك حدثنا يا بن ابي كثير اما ود بن ابراهيم بن الحارث عن ابي سلمة بن عبد الرحمن وكان بينه وبين اناس خصومة an samu wani rikici wata rigima tsakanin abu salama ta bin abdurrahman ibn auf No.
malami babba a madina cikin malaman tabi'ai wanda wasu ma suna lissafa shi a cikin fuqaha us- sab'a na madina نعم fi ardin akan wata ƙasa fa dakhala ala aisha rigimar akan ƙasa ne sai abu salama ibn abdurrahman al-aufin ya shiga wajen sayyida aisha allah ya ƙara yadda a gare ta fa zakara laha zalika ya faɗa mata cewa rigima ta afki tsakaninsa da wasu mutane akan ƙasa Mm. fa qalat ta ce ya aba abu salamata salama abinda zan faɗa ma ijtanibil arda kak ka nisanci maganar ƙasa ka nisanci maganar ƙasa kak ka yadda a ce wani kuje lahira da shi yana kai ƙara ka cewa ka cuce shi gwargwadon inci ɗaya na ƙasa ba zai ma daɗi ba fa inna rasulullahi sallallahu don maza Allah alaihi sallallahu alaihi wasallam qala wasallam ya ce man zalama qida shibrin wanda ya zalunci ko da gwargwadon tsani ɗaya ne yuwiqahu min samai ardina za a naɗa masa shi tun daga ƙasa ta bakwai hannun duniya za a naɗa masa shi
حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه Abdullahi وسلم Umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce من اخذ شيئا من ارض من الارض wan- wanda ya riki wani abu daga ƙasa بغير حقه ba da haƙƙinsa ba ya ɗau ƙasa da ba tasa ba
اصيب به يوم القيامة za a kisbe wannan ƙasar gare shi da shi لا سبع haɗi zuwa ارضنا ƙasa ta bakwai ta zamo kamar a, wato an ɗora masa wani abu ne a wuya
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو وهب حدثنا ايوب عن محمد بن سيرين عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الزمان قد استدار a yau zamani ya kewayo ya dawo yadda yake tun farko ta hayati ya dawo kamar su kansa ranar da Allah ya halicci sammai da ƙasai as-sanatu bi isna isna isna shar sharan shekara watanni ne goma sha biyu ba irin yadda da larabawa kan yi ba su mai da shekarar ta koma har a watanni goma sha uku
min Ta fuskar arba'atun nasibi.
hurum. na'am jinkirtawa a cikin watannin nan goma sha biyu akwai guda hudu wanda suke masu alfarma salasatun mutawaliyatun uku a cikin watannin nan hudu masu alfarma a jere suke zulqadati su ne zulkada wa zulhijjati wata na goma sha ɗaya da kuma zulhijja wata na goma sha biyu wal da muharram muharram wata na farko wata na ɗaya a shekarar musulunci na'am wa rajab mudara da kuma rajab da ƙabilan murara suke ganin alfarmasa wanda shine a ware shi watan da yake kafin shi shine jumada saniya baya cikin watannin nan masu alfarma hakanan watan da yake bayansa shine sha'aban baya cikin watanni masu alfarma allazi baina jumada wa wanda yake sha'ban tsakanin jumada da sha'aban Mm. حدثنا عبيد عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو سلمة عن هشام عن ابي عن سعيد بن زيد aka ce wato Al'amari.
ita shekara ta wata Na.
ta wata na sama tana da kwana 354 da kuma sudusin kwana wato awa shida Na.
wanda shine sai zama an sami shekara a shekara hudu sai ya komo a, wato kwanakin su kai 355 shi yasa kwanakin da a, ko dai sanadu Mm.
sa na du sun ɗari uku nuni hamsin da hudu ko kuma sa na hu sa na hu ɗari uku da hamsin da biyar to
حدثنا عبيد بن اسماعيل مم.
حدثنا ابو سلمة عن هشام عن ابي عن أب- عن زي- عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل انه خاصمه cewa أروى shi a- a- انه خاصمه اروى cewa mace da ake kira arwa yar abi ausif نعم ta kai ƙararsa في حق a زعمت wani haƙƙi da ta riya انه انتقصه لها annahun ta ƙasa huda cewa ya ƙwace mata ya raga a cikin nata ya ƙara a nasa الى مروان ta kai ƙararsa wajen marwan a sannan marwanu shine gwamnan madina فقال سعيد sa'idu ya ce انا انتقص من حقها شيئا shi sa'idu ɗin nan ɗaya ne daga cikin mutum goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna da aka kai ƙararsa sai ya ce yanzu ni ni a matsayina ni ne za a ce zan rage mata wani abu a ƙasar ta haba ashhadu la na ilaha tabbatar wallahi na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man akhadha shibran min wanda ya al-ardi kwace zulman.
wa wani ko da ɗani ɗaya daga ƙasa ta fuskar zalunci ya rike ko da ɗani ɗaya na ƙasa ta fuskar zalunci fa innahu yadawquhu yawm al-qiyamati fa innahu yudawwaquhu shi za a yi masa sakandami da shi ranar alkiyama min safa ya radina tun daga ƙasa ta bakwai
قال ابن ابي الزنادي عن Ibn هشام Abi عن Zayd.
ابيه Mhm.
قال قال سعيد بن زيد sai da zaidin ya ce دخلت على النبي صلى الله na عليه shiga wajen وسلم annabi sallallahu alaihi wasallam wato a ƙarshe ya ce ya ban mata kuma ya mata addu'a mummuna wadda a ƙarshe sai lamarin ta ya zamo ta faɗawa rijiya ta ma a ƙasar da ta ce a yi ƙwatan mata aka da aka mayan mata sai ta faɗa rijiya a ciki aka ce ta mutu to
باب في النجوم babu yi a cikin taurari وقال قتادة fatada ya ce ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ubangiji ya ce haƙiƙa mun ƙawata sama ta duniya da taurari da fitulu dokata da ya ce a fassarar wannan aya خلق هذه النجوم للثلاث ya- ubangiji ya halici taurarin nan ne don manufofi uku جعل هذه للسماء na farko ubangiji manufa ta farko shine allah ya sanya ta ado ga sama ورجوما للشياطين ubangiji ya manufa ta biyu ya sanya ta jifa ga shaidanu in sun je sata ji مم. وعلامات يهتدى بها manufa ta uku ta yin taurari shine ubangiji ya sanya ta alamomi da ake iya shiriya da ita ake iya gane hanya ake iya gane alƙibla نعم فمن تعاول بغير ذلك wanda ya ce zai amfani da taurari don wata manufa ba wannan ba أخطأ ya yi kuskure ya ce yo ayin tauraro kaza ya zo daidai da tauraro kaza to wakacin wakacin sa'a ne مم.
ko idan tauraro kaza ya juya wa tauraro kaza baya bai dace kai tafiya ba duk wanda ya ce zai wannan ya yi kuskure
وأضاع نسيبه ya tozartar da rabansa ma'ana a maimakon yi amfani da taurarin nan inda Allah ya ce amfani da ita shi ya tafi da ita wani waje Mm, ya yi amfani da ita a wani waje وتكلف ما لا علم له ya ɗora wa kansa abin da bai da sani da shi
وقال ابن عب- ابن عباس ablan abbasin ya ce هشيما hashiman متغيرا wato wanda yake ya sauya
Wal ba asbaha shi man tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira No.
والأب abbu ما wa يقول الأب.
fakiyatan wa abba da suratu abasa ne ko shine abinda dabbobi ke ci
والأنام abbun huwa al-mar'iyu lil an'ami fi fardi ababil khilaf nuqtu fi yana mai alfiya garibul qur'an yake fada abu zuwa al iraqi نعم والأنام الخلق anam da aka faɗa halitta kenan wal'ara wara halil anam
برزخ barzahun bainahuma barzahun la yabgiya me ake nufi da barzahu matsari
وقال مجاهد mujahid ya ce نعم الفافا alfafa wajen natin alfafa ملتفة ai multafata ai wanda yake wata ta shiga cikin wata a bishiyoyi ne wanda wasu sun shiga cikin wasu
نعم والقلوب والقلب الملتفت shi ma dai الملتفت.
ma'anarsa kenan wahada iqa gulba
فراشا مهادا firashin da Allah ya faɗa wajen Allah kula ara firashin shimfiɗa
كقوله kamar faɗinsa ولكم ne في الأرض مستقر wala kun filari mustaqarru za ku samu maya wata matabbata a kan doron ƙasa
نكدا wanda قليلا zai habusa la ya haruju ko la ya haruju illa da kida ƙasa mara kyau sai ka ga amfaninta da kyare ke fitowa ɗan kaɗan ne مم. باب صفة الشمس والقمر bi husban Na.
babu fassarar da aka ce a shamsu wal kamaru bi husban قال مجاهد mujahidu ya ce كوثبان الرحى kamar yadda dutsen niƙa ke gudana wa وقال غيره wani sun ce حساب bi hisalin suna tafiya ne da lissafi ومنازل da masaukai akwai hanyar da aka tanadar musu ta su tafiya لا يدوانها bayan da za a suke tare ta bayan da za a suke tare ta na'am عثمان جماعة الحساب ga jama'ar masu lissafi مثل شهاب وشوبان taurari da yawa shine shuhabanu shahabu kuwa tauraro daya مم.
ko husbanu lissafe lissafe da yawa
ضحاها ضوءها wa shamsi wa ruhaha me ake nufi da ruhaha hasken haskenta مم. أن تدرك القمر والشمس ينبغي لها أن تدرك القمر نعم لا يستر لا يستر ضوء ضوء ضوء أحدهما أحدهما.
ضوء آخر hasken ɗayansu baya rufe hasken ɗaya
ولا ينبغي لهما ذلك bayan da za a yi haka ɗin ta samu daga gare su
سابق النهار wannan lailu sabiqun nahar abin da ake nufi da shi يتطالبان suna neman juna hasisa Hasisani.
ne suna masu gaggawa amma bayan da za a yi ɗayan ya zo kafin wakacin tafiyar ɗaya duk irin yadda dare ya kai da saurin ya zo نعم ba zai zo ba sai rana ko yini ya gama nasa ya tafi amma saurin yake ya zo amma kuma Allah ya tsara cewa ba zai zo ba din sai yinin ya gama nasa ya tafi wanda wannan kamar ƙara faɗakarwa ne ga halitta musamman wasu a yanzu da suka ɗau zahiriyanci abin ya kai inda ya kai Mm, zahiriyancin nasu ya kai inda ya kai kowace zahiriyawan ma na farko ba za su irin wannan ba na'am Mm, kamar idan gari da ɗan duhu-duhu ko kaka wani lokacin ya rage minti biyar ya rage minti goma ma rana ta fari Eh, to ina rana wato haka in ba rana rana ta faɗi ba shikenan sai sai su kwalla kiran sallah kaga dai irin wannan ba daidai bane ba daidai bane ba yanda za a yi ana faɗa ana maimaitawa ba yanda za a yi a nan ƙasar a nan Kano dai a ce ko a nan Najeriya ma gaba ɗaya a ce jiya rana ta faɗi ƙarfe shida da rabi da minti talatin a ce yau za ta faɗi shida da ishirin da biyar ba inda za a yi a samu minti biyar kai ba minti biyar ba minti biyu cikakke ba a samu tsakanin jiya da yau ko yaushe tsakanin tafiyar wakati na'am yayin karkari akan samu sakan sittin shi ba ba kasafai yakan kai hakan ba amma in ya ya kai hakan in ya haura bai fi a samu sakan sittin da ɗaya ko da biyu ba ko da yake ba su ajiye lissafi wani lokacin sai a ga sun ba da bambancin a minti biyu ko a ko minti ɗaya to amma wannan gaba ɗaya wato dande ta ƙaribi ne yayin tunda su idan ya zama sakan 61 to dole minti biyu za su sa tunda ba sa fidda sakan ɗin in sun sa minti ɗaya sai ya zama sun yi kuskure matuƙar ya kai sakan 61 to minti biyu dole za su sa نعم Yan daga sakan ɗaya har ya kai sakan 60 duk minti ɗaya za su sa Mm.
Yan kuma ya kai 61 har ya kai sakan 120 to sa- minti biyu za su sa in ya kai sakan 121 minti uku za su sa amma in kana bibiyar kalanda ba za ka taɓa ganin cewa inda yake aka ce a wani wakaci tsakanin yau da jiya an samu minti uku ba eh ba za ka taɓa ganin haka ba saboda muna daf da inda yake kamar tsakiyar duniya نعم ya sa bambancin bai cika yawa ba akwai wasu guraren a duniya مم.
inda bambancin tsakanin jiya da yau sai ya kai rabin awa نعم yau sai ya kai rabin awa ma sai rana ta faɗi misalin karfe shida amma yau sai ta kai shida da rabi ba ta faɗi ba ko ta faɗi tun biyar da rabi to dai irin- akwai ka- guraren da yake haka wato wanda yake sun koma can gefen duniya kenan yawa amma mu ranar kusan tana wajen kanmu ne tana wajen kanmu ne shi yasa bambancin tsakanin yau da gobe sai ya zamo ba yawa ne da shi ba نعم ba yawa ne da shi ba har dai abin ya sake juyowa ya samu a nan kaga karkari in dare ya tsawo ya kai awa goma sha uku ko da minti biyu ko uku zuwa minti biyar rana karkari in ta yi tsawo ta kai awa goma sha uku ita ma da kamar haka to amma kaga akwai inda in rana ta yi tsawo sai ta kai awa goma sha takwas dare ya zama bai fi awa shida ba ko akwai inda yake ma ake samun abin da ake kira shafaƙi daidai fitowa alfijir نعم shafaƙi na ɓuya alfijir na fitowa Eh, wanda ha'a irin na aka samu saɓanin malamai sallar isha kenan sai a ce ta sarai gare su tunda sai shafaƙi ya ɓuya sallar aisha ta wajaba kuma shi in alfijir ya keto me ya wajaba sallar asuba sai a ce kenan su sai su a kyale su da maganar sallar isha ko kudu an samu sabani malaman da suka fara bayani akan haka malaman hanafiyawa saboda me wayannan masu irin wannan a kasashen su can arewa suke ta duniya can wajen makura arewa ta duniya su kuma masabar abu hanifa ta fi yin arewa fiye da duk sauran masabobin nan yawa kamar wajen yin gabas masabar shafi'awa ta fi yin gabas wajen indonesiya malaysia duk shafi'awa ne eh, in ba yanzu ma da zamani ya zo ba amma duk da shafi'awa ne amma arewa kai wajen su turkiya kai gaba da nan to da hanafiyawa ne nan kuma da su hanafiya su suka fara ganin irin wannan su ne malaman su suka fara bayani a kai wanda an samu saɓani a tsakaninsu haka ba aka sake samun saɓani a sauran masabobi ganin cewa waɗannan sun yi bayani a kai to su ba ba za su yi bayani iya kayan da tsarin masabar su yake a kai yawwa za a ga misali hatta tsohon babban mai bada fatuwa na misira wato farfesa dr ali juma'a akwai littafin da ya alhukumu shari'i wanda a ciki bayan ya yi bayanai bayan ya yi bayanai eh, yake cewa bayanan da ya a baya ba za ya kawo wasu matsaloli wanda za a bayyana su ta fuskar bayanan da aka yi a baya don a gane muhimmancin bayanan da ya a baya da kuma ta inda kowanne yake da mafita. To, wannan matsalar tana cikin matsalolin da ya bayani a kai, wanda shi ya zaɓa cewa iyaka dai fahimtarsa za a ce sallar isha ta waje ba a kansu. A sallar isha ta waje ba a kansu su yi ishar in ya so su yi asubar daga baya za yi asubar daga baya to
naslahu naslahu minhu nahar fa idza hum muslimun nukhruju ahaduhuma min al-akhari nukhriju ahadahuma muna fidda ɗayan su min al-ahari daga ɗaya
wa nujri kullu kullu wahidin minhuma
muna gudanar da kowane ɗaya daga cikin su mm, wahiyatun wahiya wato da aka faɗa fa haya yau mai izin wahiya wan shakata sama fa yau mai izin wahiya suratul haqqati ko ma'anar wahiya
wahayuha rauninta tashaqquha shine kekkecewarta
arja'iha wal malaku ala arja'iha me ake nufi da arja'iha malamin shakka min ha inda bai kece ba a sama
haya ala khafi mala'ikun suna gyaffan wannan guri qawlihi ka kaulika ala ka arja'il kaulika ka bar faɗinka ala arja'il bi'iri bisa gefen rijiya No.
bid'i. a ga dasha mufradin arja'u raja raja raja gefen rijiya guda ɗaya arja'ul bi'ir gefen rijiya ya ibnu duraydin ya kawo wannan a cikin makasura akwai raja'u akwai raja Mm.
to ya ya kawo wannan a makasura makasura tubnu duraidin wadda da tana daga littattafan da malamai suke kula da su a nan kasar a wajen lugga ko na da an fara kula da su kuma daga baya abin ya- ya ya kau ya zabo an koma sai dai sai shi kansa maka- makasura amma wannan littafin makasuruwar maudu nasa ba a dubawa sai dai ya zama ya tarko a shi ba in bilmaha to
a ga dasha a ga tashar lailaha
wa janna da kuma falan ma janna alaihi lailu azlama duk kalmomin guda biyu ma'anarsu azlama
wa qala yasa hasan sun zamo mai kenan mutaradifai hassan albasari ya ce Mm.
kowirat da allah ya ce iza shamsu kowirat tukawwaru tukawwaru za a naɗe ta hatta zaba a zuwa haskenta ya tafi
wallaili wa ma wasak da allah ya ce wallaili wa ma wasak wal kamari iza tasak la tarkabunna tabaqan an tabaq
jama'a min dabbatin jama'a kawai ya haɗu abu- to abin jama'a min dabatin din yayi abin da ya tara daga dabbobi Na'am.
irin abubuwa da yawa wanda da rana ba za a kan su ba amma an dare ya kuma sai a ga duk sun fito Eh, akwai abubuwa halittu na Allah da yawa Na'am.
wanda rana ba za ka gan su ba amma dare na yi sai kuma su fito Mm.
iri daban-daban
ittasak ittasak istawa ya daidaita wal kamari izattasak
buruja ولقد جعلنا في السماء بروجا manazil shamsi wal qamari masaukan rana da wata
al harubin nahari ma shamsi a alharuru za da daddare a wato bi- a alharuru bin nahari wato shi haruru yana afuwa ne da rana ma'ashamsi lokacin da rana take
wa qala ibn abbas wato tsananin zafi tsananin zafi walan zillu walan haruru ablan abbasin ya ce al haruru bil layli haruru yakan zo da daddare wasamu bin nahari samumu kuma da rana alharur in ji abu abbasin zafi na dare eh, samumu ko zafi na rana
yuqalu hakan ce yuliju ayyukan wir wato yana haɗarwa
walija walal mumini na walija a cikin suratu tobati ko na'am farada ne nan ne kawai yake akwai walija a ƙur'ani na'am ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون na'am me ma'anar walijatu kullu shay'in adkhaltahu fi shay'in duk abin da ka shigar da shi a cikin wani abu sai a ce walija ne
حدثنا بابر بن يوسف مم.
حدثنا سفيان عن الأعمشي عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال abu zar gifari allah ya kara yadda a gare shi ya ce قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم على أبي sallallahu alaihi ذر wasallam ya ce da abi zarri حين غربت الشمس ya lokacin da rana ta faɗi تدري أين تذهب abu zarri ka san inda ranar nan take tafiya قلت الله abu ورسوله zarri ya أعلم ce allah da manzansa su suka sani قال manzo Allah ya ce فإنها تذهب ranar nan tana tafiya حتى تسجد تحت har sai العرش ta yi sujjada karkashin al'arshi وتستأذن ta nemi izinin ta dawo ta fito فيؤذن ai لها mata izinin cewa ai to ta dawo ta fito din ba ويشك أن تسجد amma ana nan ana nan za a samu wata rana ta yi sujjadar لا يقبل منها a ce in ta ce to tana neman izinin ta dawo ta fito inda ta saba fitowa a ce ina kin gama fitowa fitowar taki ta kare وتستأذن ta nemi izinin لا يؤذن ba za a لها mata izinin ba ta sujada a ki karɓar sujada ta nemi izinin a ki karɓar a ki ba ta izinin يقال za لها a ce da ita ارجئي من حيث جئتي ki koma ta inda kika zo ki koma ta yamma ki fito ta yamma ta yamma kika zo to yau ta yamma za ki hudu
فتطلع من مغربها sai a ga rana ta fito ta yamma
وذلك lamari قول تعالى lamari ya kare kenan lokacin cewa wanda ma ya ce zai tuba tuba magana karɓar tuba سبحان الله آه، يوم ياتي بأر آيات ربك يومئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون
وذلك قوله wannan تعالى shine faɗin ubangiji tabaraka wa ta'ala والشمس تجري لمستقر لها rana tana gudana har zuwa gurin tabbatar tabbacinta ذلك تقدير العزيز العليم wannan tsari ne na ubangiji wanda yake mai iko masani مم. حدثنا مسدد wanda yake mabuwaye abinda ya zarta ya zarfu ba wanda ya so ya ce zai gyara مم. حدثنا مسدد حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا عبد الله د- نعم.
addanaju داناجو Me- حدث- me- danaj kalma ce ta farisiyanci مم.
asali danahu ne na'am a farisiyancin harshen mutanen iraq da su larabawa sai suka mai da shi danaju مم.
hudin na ƙarshe suka mai da shi jimi Mm.
ma'anarsa danahu da farisiyanci masani مم.
masani kwarai مم.
Mhm. shi wannan danaju din yana cikin ƙananan tabi'ai مم.
wanda wato ba su gani ba sai ƙanana a cikin sahabbai na'am
قال مم.
حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال kaga ka ba nan hadisin ma ba wai daga sahabi ya ruwaito ba ya ruwaito daga tabi'i ne amma wanda yake yana cikin manyan tabi'ai shi Mm.
ne abu salama tabi da abdurrahman ibn auf Na'am.
wanda shi duk manyan sahabban nan kusan ya gansu wanda bai gani ba kaɗan Mm.
ne ya ga irin su abu huraira ya ga aisha ya ga da yawa نعم Ah, ya karɓo daga annabi sallallahu alaihi wasallam
قال manzo Allah ya ce الشمس والقمر مكوران يوم القيامة rana da wata za a naɗe su ya zama ba wani haske gare su a ranar alkiyama me yasa tunda an samu masu bauta musu a maimakon bauta wa Allah yanda Allah ya faɗa innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam
حدثني عبد سليمان قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو ان عبد ان عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم Abdullahi Umar Allah ya kara yadda a gare su ya kasance yana ba da labari daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ce ان الشمس والقمر rana da wata لا يخسفان الموت احد ba sa ɓoye haskensu ba sa waye gari a ce ba haske a ce haskensu ya tafi don wani ya mutu ولا ko لحياته don wani ya rayu لكنهما ايتان من sai ايات dai الله su rana da wata ayoyi ne guda biyu daga ayoyin Allah Na'am.
فاذا رايتموهما idan kuka ga an kisfar da su ma'ana aka waye gari rana ba ta fito ba ko ta fito ba haske yadda aka saba ko Sallu.
wata haka to abinda za ku yi ku yi ta sallah ku yi sallah
حدثنا اسماعيل بن ابي اويس حدثني مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار مم.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال Abdullahi Abbas Allah ya kare da a gare su yace قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم يأتي.
ان الشمس والقمر hakika آيتان من rana آيات da الله wata ayoyi ne guda biyu daga ayoyin Allah La- alamomi ne manya daga alamomi na cikin halittar Allah wanda suke shiryarwa a san Allah مم.
Allah yana ba da tsoro ga bayi da su مم. لا يحسبان الموت ba آدم sa kisfewa don mutuwar wani ولا لحياته ko don rayuwar wani فإذا- فإذا رأيتم ذلك amma in kun ga hasken su ya tafi فاذكروا ko الله abin da za ku yi ku ambaci Allah
حدثنا ابن بكير حدثنا ليس عن بكير عن ابن شهاب قال اخبرني عروه ان عائشه رضي الله عنها اخبرته Aisha Allah ya kara dagare ta ta bashi labari ان رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama يوم خسفت الشمس ranar da rana haskenta ya tafi قام ya tsaya rana wato da aka samu husufin rana Mm.
wanda wannan ya afku wakacin da ɗansa Ibrahim alaihi salam ya wafati Mm.
kama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya فكبر ya kabbara وقرا قراءه ya طويله yi karatu doguwar sura kamar surar bakara ثم ركع sannan ya ركوعا ruku طويلا dogon ruku ثم رفع راسه sannan ya daga kansa daga ruku'u وقال سمع الله لمن حمده ya ce sami Allahu liman hamidahu وقام كما هو ya ci gaba da tsayuwa a haka فقرا ya قراءه sake karatu طويله karatu dogo وهي أدنى من amma dai الركعة الأولى bai kai daɗewar da ya yi a tsayuwarsa ta farko ba ثم ركع ركوعا sannan ya طويلا ruku'u dogon ruku'u وهي أدنى من الركعة amma dai bai الأولى kai ruku'unsa na farko ba ثم سجد سجودا طويلا sannan ya yi sujjada doguwar sujjada ثم فعل في ركعة الآخرة sannan ya aikata a raka'a ta Misali ƙarshe zalika.
kamar haka ثم سلم sannan ya sallama وقد تجلت الشمس lokacin da manzo Allah ya sallama sai ya zama hasken rana ya bayyana Na'am.
rana ta koma yadda take فخطب الناس nasa ناسا manzo Allah yau mutane hudu ba قال ya faɗa game da koyar rana ko wata إنهما آيتان ku من آيات sani الله rana da wata ayoyi ne guda biyu daga ayoyin Allah لا يصفان hasken لموت su baya أحد ɓuya da mutuwar wani ولا ko da لحياته rayuwar wani فإذا Idan kun gansu- رأيتموها فافزعوا إلى Ku الصلاة yi maza ku yi ja ku koma ga sallah ku yi gaggawa kin sallah حدثنا معمر بن المثنى حدثنا يحيى عن اسماعيل قال حدثني قيس عن ابي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الشمس والقمر rana da والقمر wata ba sa والقمر koya da mutuwar wani ko da rayuwar wani ولكنهما آيتان sai من dai آيات su الله ayoyi ne guda biyu daga ayoyin Allah fa idza ra'aytumuhuma idan kun gan su fasallu to ku yi sallah ku yi ta sallah ku yi ad- ku roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Na'am.
ta shi ba ba ja'a ke kawai ta'ala استغفر الله.
قال رحمه الله